الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba ya gabata a baya Allah yana jeran ko mana siffofin waɗanda ya keɓance su yace su bayansa ne arrahmanu bayan arrahmanu ne su an faɗi wasu siffofin saura wasu kaɗan sai aka ratsa cewa a cikin siffofinsu su ne waɗanda ba sa shirka ba sa kashe ran da Allah bai sa bai ce a kashe ba da haƙƙi kenan kuma ba sa zina to sai ya zama idan wani abu ya faru fa irin wannan ga ɗaya daga cikinsu Allah ya ce to in ya tuba shi kenan duk wanda yake ibadun rahmani da zalla ta same shi ƙafarsa ta zame ya zama ya fada a kan abin da Allah bai yarda da shi ba to ya tafi kenan ya bar sunan ibadur rahmani to saboda shaidan yana yawan bayi illa a wannan wuri idan mutum yana cikin ibada yana cikin bauta yana kusanci da Allah sai ya samu kansa cikin wani sabo to sai kaga shaidan ya ce masa to ai kuma ka gama ai an gama kuma ai an yanke ka ba kuma kada sauran dawowa kuma sai kenan ci gaba da tafiya inda kake to Allah yake cewa bayi a a man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba duk wanda ya tuba ko ba me yake yi ko me yayi ko ya kashe rai ko duk dai waɗanda aka yi din in dai tuban da kai ka tuba da kyau da waɗannan sharuɗa guda biyu ya zama ka tuban ga Allah tuban da Allah ya san ka tabbatar nasuhan ne sannan ka aikata aiki na gari Allah ya ce wannan fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan ay yarju ila Allah ruju'a wannan ya dawo wa Allah dawowa maqabulan yana abun karba yana mardiyan abun yadda kai yana abun soma inda inna Allah yuhibbu tawwabin ba ka yace ba haka shedan kada ya maka illa bawan Allah yayin da ka samu kafaka ta darje a cikin sabo shedan ya nuna maka ka riga ba kai ba Allah Allah ya ce a dawo wanda duk ya dawo gare ni to ya dawo dawowa to shi kuma an karɓe shi karɓa da haka babu yankewa tsakanin bawa da Allah in ba shi bawa ne ya yanke ba Allah shi koba sa abu da take duk abin da ya faru dawo an karɓe ka muddin dai wasu abubuwa guda biyu ba su faru ba idan waɗannan abubuwan guda biyu suka faru ba sauran karɓa ka tafi kenan Allah kiyaye imma ya zama rana ta fito tana fitowa daga gabas ta fada yamma ranar ta fito daga yamma za ta fada gabas annabi ce ba sauran zuwa sannan ko kuwa kai ne kana nan ranar tana nan tana fitowa ta faɗi yadda take amma kai ka zo faduwa ka fara ganin mala'ika shikenan ba sauran tuba kuma amma in dai ba haka ba Allah ya ce man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan ya tuba ya koma komawa ga Allah a bakkar ba haka ya koma cikin ibadur rahmani ko dan cikin ibadur rahmanin ne sai ya zama wani abu ya faru gare shi wanda ya samu zalla to idan ya tuba ya sake komawa cikin ibadur rahmani na'am
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين وأن عباد الرحمن لينا daga cikin suffofinsu sune waɗanda la yashhaduna zura ba sa yin shaidar zur ba sa shaidar zur menene shaidar zur shine ƙarya ko abinda baka san shi baka tabbatar da shi ko kai ko ta hanyar wayo ko ta hanyar fili akwai ta hanyar wayo to shi kenan kai ka san kayi abu ba daidai ba ne to kai ba za ka iya kare kanka ba sai ka ce barin ɗauko lauya sai ce gaya mun gaskiya duk yadda kai shi kakka boye masa komai to shi a cikin tambayoyin da zai maka lokacin da ya baka abu da kace bai baka ba wani yana gani a'a ai sai dai to wannan shine ya gani duk sai ya ga maka tambayoyi sai san ta inda zai ratsa abinda wai ba za ka kamu ba wai za a tabbatar da gaskiya kake bayan kuma ƙarya kake yi to wannan shaidar zur ne wannan sunanta shaidar zur to idan aka shaidar zur aka karɓi abin da ba naka ba aka baka ya karɓi amma a ina ana ana Allah zai karɓawa wannan abin sa ranar lahira to bayan Allah na gari la yashhaduna zura ba sa yin shaidar zur suna shaida ta gaskiya ce akan abin da suka sani wannan idan an ce yashhaduna din magana shaida na shahadatu ne ai la yashhaduna shahadatan zur ko kuwa la yashhaduna zura su bayan Allah ba sa ainihin halartar wurin da ake banna wurin da ake ƙarya fasa zuwa na huzuri ne kenan wa idza marru bil lagawi kuma idan waɗannan bayan Allah suka shuɗe wa allagawu menene lagawu fassara shi a baya da cewa shi ne kullu ma la fa'ida ta lahu wa huwa lagawu duk wani abin da bai da fa'ida to bayan Allah na gari ba za su yi asarar lokacin su akan wannan abu ba ko da ba sako bane amma me zai ba su fa'ida zai ba su fa'ida a duniya a'a a lahira fa a'a to ba su a ciki to amma wasu sun ce akwai dan magana akan wannan shi idan abin dai ba sako bane to ba za a iya kiransa na gau gaba ɗaya ba me yasa saboda ai akwai bayan umarni da ayi da umarni da kar ayi ai akwai ko mubahi wanda shi gaba ɗaya kawai shi ta yadda kai ba kai sabo ba kai rashin sabo ba ba ka da lada an ka yi shi ko ba ka da alaki to irin wannan idan dai irin wannan ne to ba za a kira shi lagau ba to a nan sai a fassara wa idza marru bil lagau in suka wuce ga wurin alfasha ko wata iri ce marru kirama suna wucewa mukrimina anfusahu suna ma masu girmama kansu da rishin kutsawa cikin duk abin da Allah bai ce ai ba suna girmama kansu da ba za su shiga ba wannan fa sifa ce ta magirmama bayan Allah wanda Allah ya raba su daga gare shi bayan kowa bawan Allah ne amma su yace musu ibadu rahmani su bayi na ne tsantsa keɓantattu to su ba sa irin waɗannan abubuwan duk da aka faɗa ba sa ciki ba sa yi za marru bin lagawi marru kirama na والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين waɗannan bayan Allah keɓantattu na Allah su ne dai waɗanda idan zukiru bi ayati rabbihim idan aka tunatar da su da ayoyin ubangijin su lam yakhiru ala ayatin man hum yanan ba sa zaunewa kamar dutsuna ko kamar makafi ya zama kamar basu ji ba wannan isti'ara ce badiyya ko kuma tasbihi ne ai lam yatagafalu fa yakunu kasummi aw kal ubyani waɗanda in an tuna musu Allah yayin da mutum yake cikin wani harka ko wani abin da wannan abin yana da bukatar tunatarwa ya manta sai a ce Allah fa ya ce to irin waɗannan bayan Allah da an ce Allah ya ce sai su bada hankalinsu ba sa mayar da kansu kamar ba su ji ba ko kamar ba su ga abin da ake so a yi musu ishara da shi na izina ba a'a da ka ce Allah ka gama da su bayi na Allah na gaske da ka ce Allah za ka taho wurinka haka ba sa zama kamar waɗanda ba ce kowai ba banka bayan ka ce Allah to kaga a cikin wannan magana akwai dilala guda biyu akwai dilala ta mafhumi akwai dilala ta manhuki dilala ta mafhumi shine cewa su ibadur rahmani idan an tunatar da su Allah tunatuwa suke idan an nuna musu wani abu na izina kallo suke lam yakhiru alaiha kenan summa nusyana to haka dilala ta mafhumin aya kenan mafahumi akwai waɗansu kenan waɗanda su idan an ce musu Allah sai su ji kamar ba a ce komai ba idan an nuna musu abin da zai musu izina na su koma zuwa ga Allah ko su kallo zuwa girman Allah kamar ba ka ce musu komai ba kaga su kharru alaiha kenan summan wa umyana to su bayan Allah lam yakharru alaiha summan wa umyana shine shine wato dalala ta mantuki da ta mafahumi da wannan haka duk wanda za a tunatar da shi Allah akan lamari ya zama bai girgiza ya tsaya ba jikinsa ya sanyi ba to ya ji tsoron fadawa cikin nan opposite din wannan an gane ko me kake yi ko me kake yi ko da ranka yana so aka ce Allah jikinka ya sanyi ko da shedan zai sake yaudara ka amma tage haka bayan Allah suke ba sa tsallake Umar dan Khattab lokacin da Uyayna ibn Hisn ya zo gidan ɗan ɗan uwansa Rubin Qais ya sauke shi to shi Rubin Qais yana cikin manya manyan malamai na fadar Sayyidina Umar wanda ake kusanto da su ya san Qur'ani kuma yana da abu na tawoyi da yawa na hukunci ya kusanto da shi Umar dama ya kusanto da irin waɗannan masu gani sosai din a cikin addini to sai shi dan dan uwan nasa ya sauka a wurin sa sai ce ranar da Allah in zaka fada ka tafi da ni wajen kuma sai ce to sai tafi da shi ashe ka to zai an je da shi kawai sai ya tashi ice hiya yabna khat yabna khattab ka ji ni ya kai dan khattab wallahi ma su dina al-jaza ba ka ba mu abubuwa daga baitul mali masu kauri sannan kuma ba ka adalci umar ya kalli irin adalcin irin yadda yake ya so ya fusata sai hurru din sai ce umar domin zai sa a masa hukunci umar sai hurru sai ce masa Allah ya ce khuzil afwa wa mur bil urf wa arif an al jahilin wa hada min al jahilin Allah ya ce ku riƙi afwa ku horo da kyakkyawan aiki ku kau da kai daga barin wanda ya muku wauta masu wauta wannan yana cikin masu wauta umar sai ya taka birki bai ƙara cewa tak ba har ya ce akan bayyana a sake shi saboda ayar ya kafa masa hujja da ita lam yaqulu ala ya sunna wa ulana bayan Allah in an gaya musu abu abinda suke tsayawa a kai kenan ba sa kaucewa Allah ta ma cikin su amin to والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما والذين bayan Allah ke bantattu waɗanda Allah ya keɓe su nasa masu daraja su ne waɗanda ya ƙuluna a addu'arsu suke cewa rabbana ya ubangiji hablana Allah kai mana baiwa kai mana kyauta kyauta tana da suna kala kala a larabci ban san ko a wani yaran shi ma haka take ba yanzu a larabci kyauta ta hibatu ta sha bamban da kyauta ta adiyatu ta sha bamban ita kuma da kyauta ta hadiyatu da da hadiya da adiya da hibatu duk sunan su kyauta amma ba ɗaya suke a wurin kowace da yanda in ka faɗe ta an san irin wanda aka yi idan aka ce hadiya ita ana yin ta ne ikraman wa tawaddudan ana yin ta dan girmamawa ne ita hadiya kuma ana yin ta dan jawo soyayyar wanda aka ba in kyauta ce ta hadiya to ita ka ji matsayin ta kenan ana yin ta dan ainihin soyayya ana yin ta kuma dan girmamawa baka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da yake cewa tahadau tahabu a ringa dan abin nan yayyafi ko a samu soyayya a kanu tahadau yake ku yi hadiya fa dinga samun soyayya a wata a wani hadisin kuma na muwadda ta safahu yazhabu yazhabu yazhabu al-gillu wa tahaba wa tahadau tahabu ku ringa gaggaisawa gilli na cikin zuci dan kwafe-kwafe sai ya tafi sannan ku ringa dan yin kyauta a tsakaninku kwa samu soyayya a tsakaninku to kaga ta hadau ku yi hadiyya ta habu za ku samu soyayya to kaga hadiyya ita ana yin ta dan janyo kauna ko kuma dan girmamawa ita ku hibatu ita ana yin ta ne tana zuwa kyautar hibatu in ji turawa suna unexpected ai maka abin da baka yi tsammani ba kyautar da baka yi tsammani ba saboda rashin wani sababi da zai sa ai maka ita an ga yinta to wannan ita ce ake kira baka ji annabi zakariya da ya nemi da a lokacin ya kai shekaru da ya wuce haihuwa matarsa ta tsufa ta gama ba za ta haihu ba amma Allah ya ce wa wahabna lahu yahaya hibatu ne saboda ba tsammani zaka duk kalmar hibatu to kamar nan ma kenan abinda suke faɗa kenan rabbana hab lana min azwajina Allah ba mu bi fadalin minka me zaka ba mu qurrata a'yuni Allah ka ba mu sanyin rai da farin ciki farin ciki da sanyin rai ame min azwajina sai min tazo ta yi bayani ko da yake min din ibtidaiya ce ba bayaniya ba ce rabbana hab lana qurrata a'yunin Allah ba mu sanyin rai da farin ciki na zuciyarmu shine matanmu da ƴaƴanmu daga matanmu da ƴaƴanmu muke son sanyin rai ya samu me suke nufi suna nufin a ba su kuɗi ko a ba su mulki ‘ya'yansu da matansu a'a Allah ka sa su zama masu biyayya gare ka yardardu gare ka sai ran mai sanyi Hassan al-Basri yake cewa ma shay'un aqarra li ayni ibn adam ko li ayni muslimi min an yara zawjatahu wa waladahu wa walada waladihi wa kaza wa kaza da'iina rabbina billah babu wani abin da yake faranta bawa na Allah ransa yaji yayi fari fiye da a ce ga matarsa tana san Allah tana san manzon Allah har tana so mata ta kafa ta taka gaban sa ɗansa yana san Allah yana san manzon Allah har yana so taka jikansa abokansa sirikansa duk a ce mutanen kirki ne Allah suke yi wannan zai maka farin ciki mai daɗi wata rana kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Zubair ibn Nufayr yake cewa wata ran muna zaune a wajen Miqdad ibn al-Aswad sahabin manzon Allah wanda annabin ne yace Allah ya umarce ni da in so mutum hudu a cikin sahabbai Allah ya ce amara ni rabbi bi hubbi arba'atin ubangiji na ya umarce ni da in so mutum hudu sahabbai suka ce ambata mana su ya rasulullah su waye kowa yana so ya ji ko da shi sai annabi ya ce aliyun minhum da ya bude baki maimakon ya sake magana sai ya ce aliyun minhum ya sake cewa aliyun minhum sannan sai ya ce wa abu zarrin wa mi'dad ibn al-aswad wa salman Allah ya bani labari ya ce in so su dan shi ma yana son su to miqdadu yana ciki to wata rana shi wannan miqdadu ibn al-aswad yana zaune sai wani mutum in ji shi Jubair ibn Nufayr din sai ya wani mutum ya zo wucewa sai ya gaisa da shi ya gaida shi sai ce duba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata rasulullah yace farin ciki ya tabbata ga waɗannan idanuwa guda biyu waɗanda suka ga manzan Allah sai ce wadittu anni ra'aitu ma ra'aita yace na so a ce na ga abin da ka gani Jubair ibn Rukair sai ce sai na ga ran mikidaru ya ɓaci sai ya fushi shi sahabu sai ce mutane Allah ya janye ku daga wani lokaci ya kawo ku wani lokaci kuma ya girma ku da abin da ya girma ku sai ku ringa maganar ina ma kun shiga wani lokaci to shi jubair sai ce sai na gani me ya kusatar da miki dadu wannan abin da duk guda biyu wannan mutumin ya faɗa kamar duk alkhairi ne yana ce masa yana cewa shi sahabu farin ciki ya tabbata gare ka da kaga manzon Allah ina ma ni ma wannan idan ya ga abin da ka gani ya ga annabi to a cikin nan duk biyu menene illa amma shi kirabi ya hango illar sai ya ce yanzu a ce lokacin da kake magana wallahi wasu idan dina sun ga manzan Allah amma yanzu suna wuta sun ga annabin amma ba su imani da shi ba ba su sallama masa ba sun ma kici to ka sani da an kawo ka a can ko kana cikin waɗannan shi da maganar da yake yace sannan abu na biyu wancan lokacin mu da muka musulunta za ka samu wani ubansa shi bai musulunta ba yana ji yana gani ya san dan wuta ne ba ya jin daɗi a ransa wani uwarsa ce bata musulunta wasu duka wani kaninsa ne wani uwansa wani dan uwansa amma ku yanzu anan kai musulmi ɗanka musulmi jikanka musulmi dan uwanka musulmi abokinka musulmi duk kun sallama wa Allah kuna san manzon Allah kaji to to ai shi yasa wannan kamar shi ma miqdar yana tuna mana wannan yana tuna mana baiwar da Allah ya mana da maganta a ce ka kalli nan kaga wannan mumini ne kuma ɗanka ne nan ka kalli wannan kaga mumini ne kuma silikinka ne can ka kalli wannan kaga wannan mumini ne abokinka ne can ka kalli wannan kaga mumini ne ɗan uwanka ne alhamdulillah duk kuna san Allah kuna san manzala can abokinka ne can wani ne ai da daɗi wannan to dan haka su waɗannan bayan Allah sai suke cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wannan addu'a ce da Allah ya hakaito mana wanda muke mantawa da ita galiban yanzu mu kawai kai kake roƙa wa kanka addu'a amma ka manta da zuri'arka baka naciya cikin roƙa musu bayan watakila kai abin da ya kawo ka yanzu inda ka kai a imani a soyayya ta annabi iyayenka ne wallahi iyayenka ne baki in aka yi nau'in waɗanda suke ganin alamar yarda Allah a wurin su ce su ce wa ƴaƴansu in ku kai hajiya ku ce ai muku addu'a in su za su faɗa su ce kai mana zuri'a mu addu'a Allah ya tabbatar da su haka suke ta yi amma mu galiban da yawa sai dai kanmu muka yi wa musamman a kanmu namu ma kaga an tafi wani wurin daban to da haka mafi kyau shine bawa ya nemi Allah ya faranta masa da ganin wanda yake da jingine da shi ya zama na Allah in za ka yi addu'a amma ka yi haka saboda wannan shine farin ciki zai linkan maka biyu Allah ya taimake ka kai ka tsira duk wanda yake tare da kai ka san shi ya san ka ya tsira ku je gidan tsira ku haɗu a gidan tsira a hirar abubuwa ba dama daɗin yana da daɗi eh Allah ya samu a ciki Allah ya ce wajen Allah lil muttaqina imaman waɗannan bayan Allah ba su bar addu'a ba suka ce kuma ubangiji ka sanya mu imaman ai shugabanni lilmuttaqina ba tsoron Allah to kaji ba ba wai dan ka zama kana san Allah kana san manzon Allah sallama eh ka tsallake wata gada amma akwai maza a gaban ka abinda ake so kada ka tashi ranar alkiyama maimakon wani ya tashi duk kuna muminai a gaban Allah a gaban manzon Allah wanda ya tashi duk waɗannan mutane na ne to kai ne ake so ka tashi ka tsaye wa wasu mutanen ka kar ka tashi kurtu dai kawai a gaban Allah da manzo Allah kina jibi ka tashi major general a mahabba Allah gafa ta bala nan ake yi dan haka sunan suna roƙon a sanya su ba masu tsoron Allah ba lil muttaqina imama masu tsoron Allah ma mu zama mu shugabanni ne a cikin su ai koyi da mu ko da mun yi mun dan duk yanda kai ko mun abin koyi kai da wani kai ma to kai kokarin kai ma ai koyi da kai wanda Allah ne mutake na imama أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما تو أنغم سبوكي سنتكا da Allah ya ce bayin arrahmanu bayina ya fara jero siffofinsu duk mun ji guda takwas ko guda tara to da ya gama yanzu an gama ya gama faɗar siffofinsu to sai me zai musu kasan Allah karimi ne shi ba a zuwa gabansa a tashi haka sun zo gaban Allah da duk waɗannan ayyukan to kuma shi Allah in sun je gabansa me zai musu yace ulaika al mawsufuna bima zukira kaga waɗanda aka ambata ɗin nan matabbata wanda suka amsa sunan bayina yujzauna al-ghurfata za a yi musu sakamako da al-ghurfatu wasu malamai suka ce al-ghurfatu ai sunan wata aljanna ce ma daban da ma ba ta cikin waɗancan ba a san ta ba suka ce a cikin aljanna ce ne a cikin aljanna ce ji aka aka ware wani wuri sunansa kenan shine mafi ɗaukaka a cikin aljanna al-ghurfatu abele kenan benaye to suna kan benaye amma na daraja idan dan aljanna ba zai iya shiga inda suke ba kana ko a aljanna kake yanzu ko a nan duniya ma ba gashi yanzu kuka sauka a hotel duk hotel ɗaya ne kun biya in ka sa katin ka za ka wani hawan ba za saboda ba nan kake ba ba nan ne wurin ka ba amma me wurin da ya zo ya sa kati sai ya bashi damar ko ko ko da lift ne sai ya bashi damar ya yi gaba amma kai ba za ka ba in wani wuri ne wajen cin abinci an keɓe katin ka ba zai shiga wurin ba amma na wani zai shiga to wannan na yan gurfatu sai su za su wurin kai ba za ka wurin ba yuji zauna gurfa kaji abinda za a yi musu kenan na ɗaya ba gama ba wai la qauna fiha tahiyatan bima sabaru bima sabaru Allah zai ba su wannan tukuicin ne Allah ya ce saboda hakuri da suke a duniya sun hakuri wajen bin Allah wahala gare shi ai mun ji ya jero mana da rana ibada da daddare ya bi tuna da rabbihim su kwana suna gani da ubangijinsu wannan sai da sai da hakuri sai da sai da juriya da rana da ka tafi ka je kasuwa ka je can ka kai dare ka dawo in ba sa'a ba da ka dawo sai in kai wanka in mai wankan nema eh shike nan sai sai kwanciya ba za ka iya ba saboda gajin garin ya gaji jikin ya gaji da rana to amma su an gaji da ranan ba su fasa neman abincinsu ba amma da daddare kuma sun ce sai mun ya gani da kai ubangiji to sun haƙura da hutun da za su yi din kaga ɗaya kenan sannan sun haƙura da sha'awoyi kala-kala sha'awoyi ga su nan sun baje ɗan adam ko'ina sha'awa ce sha'awa ta kuɗi sha'awa ta mata sha'awa ta mulki sha'awa ta son girma kawai mutum ba mai mulkin ba ma amma shi ma shi so yake a ce masa mai girma ne bai zama shi ba gwamna ba shi ba sarki ba shi ba amma dai in baka dan ba da girman ba sai ba za a sai a danta ba sai ce wani baya ganin girma na wai eh to to to to waɗannan bayan Allah sun yi hakuri sun karya zuciyarsu daga barin dukkan wani abu na sha'awa sun hakuri sun zauna sun hakuri da babu ba su da shi suna cikin wannan juriyar sai zama wanda yake ta'allake da su ƴaƴansu wani abu ya faru shi ma ba su da abin da za su yi masa can sai matar shi ba amma duk su daure ba su kauce hanya ba amma sai wanda ba su kauce hanya ba ana ake magana to gaba ɗaya Allah ya ce sun yi wannan haƙuri ya ba zan muku wannan ba Allah ya ce to bayan wannan yulqauna fiha tahiyatan wa salama za a haɗa za su haɗu za a haɗa su da tahiyatan wata irin kyakkyawar gaisuwa malam ba gaisuwa ta sannun ku da zuwa ko mara ba ba a'a waye zai gaisuwar ku shi ne shi ne kuwa eh salam tasjaci salam sallama da gaisuwa sai ce kaulan bin rabbir rahim magana ce daga ubangijinku ar-rahim shi yake sallama gare ku to wannan wani irin jin daɗi ne wato wancan kyauta ce ta amfani wannan kuma kyauta ce ta girmamawa Allah ya gaishe ka kai ka sa girmama ka wa salama da aminci ga tahiyyatar gaisuwa wa salaman da aminci a cikin gaisuwa Allah kada ya san yadda za a ji gaisuwa gaisuwa daga Allah a sai da aka ji ta kai ka san ba gaisuwa ce ta al'ada irin wannan haka babu babu الله سمع
تو خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها wannan irin jin daɗin sun hau benan ni'ima benan daraja Allah ya gaishe su mala'iku sun gaishe su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar ka Allah ya ce mala'iku ba shiga ta nan su fita ta nan ko ina an suna ce mun salamun salamun salamun salamun to wannan sai Allah ke khalidi ne fiha haka fa za su dawwama haka za su dawwama kuma haka za ka hakura baka san dawwama ba a cikin abin da Allah ya yarda mu sani babu dawwama babu shi yanzu aka ce dubu kasan dubu domin kasan ɗari ɗari so goma in aka ce miliyan kasan miliyan kasan dubu dubu so ɗari in aka ce biliyan kasan biliyan ko ya za a kirga wannan sai ka ce biliyan ɗin so kaza to ita da ita da wama ba ba ba ta da wannan to ya za a ce musanta Allah bai yi dan adam ya san dawwama ba kawai sai dai ya san sunan kuma da kwatance shikenan amma ba haƙiƙani ba to sai Allah ta khalidina biya sun zauna kenan dindindin yaushe ba iyaka kuma yaushe kuma ba iyaka kuma yaushe kuma ba iyaka khalidina biya hasunat mustaqarran wa muqama Allah yace hasunat mustaqarran aljanna ta kyautata aljanna ta kyautata matabbata mustaqarran gare su wa muqaman kuma wuri wanda yake na karamci wanda za su zaune shi aljanna ta tabbata Allah ne yake cewa hasunat mustaqarran wa muqaman kai waɗannan mutane wurin da za su zauna ya kyautata a ce nan ne wurin zaman su wannan ya inganta ya kyautata to yabo ana gane yaban ko abin da aka yaba da shi ne yaban yanzu idan aka shirya liyafa baka je ba kun zo kana waje sai wani fiti-fiti da shi bai saba ganin wani kayan daɗi ba sai ya leƙa ta ce yaya ya ce kai ai wajen ya shiri za ka ji shi ne kawai ka ɗauki abin saboda shi baka ɗauke shi abin amma a yi abuwa an zo an zauna ana jiran a shiga abin nan sai aliko ya ɗan leƙa wurin sai ce kai amma wajen ya shi ai babban magana ce saboda shi ya san daɗi ya san kayan daɗi amma da kansa ya girmama sai a wuri ya shiryu to kai ai sai kuma ka haƙura ya shiryu to nan Allah ne yake cewa wurin ya shiryu hasunat mustaqarran wa maqa Allah shi ya san shiri ya kuma ce wajen yayi ai ka san dole yayi Allah kai mu lafiya amin to
qul ma ya'budu bikum rabb قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
قل يا سيد الثقلين جد الحسنين حبيبي من مرد البحرين صلى الله عليه وسلم كفدا يا النبي الله kace ma ya aba'u bikum rabbi ubangiji na alganiyul mut'al mai girma mawadaci da babu wani abin da yake sama da shi ya ce ma ya aba'u bikum ba ruwansa da ku ubangiji na ya ce bayi kowa ma nan yana ciki ba ruwansa da ku laula du'a'ukum ba dan ibadar ku ba ba dan imanin ku ba ba dan kira da kuke masa ya taimake ku ba dan du'a'u anan zai iya yiwa mazdari ne ya cika da fa'ili to anan mu'mine su ne fa'ilan kenan ba dan imanin ku ba ba dan addu'ar ku ba ba dan ibadar ku ba ko ku mazdari ne ya tuka da wafa'uli laula du'a'ukum ba dan kiran ku da Allah yake yi akan ku imani ba wanda dai shi aka yi ku to ba dan wannan ba ka ce Allah me zai yi da ku amfanin ne za ku yi Allah shi ya yi ku ne dan ku bauta masa to idan ba ku yi bauta ba me amfanin ku ai ba ba ma sai ba ai ko kai a garinka duk abin da bai yi amfani bai yi aiki irin abin da yake nasa ba to me yi amfanin sa yanzu baka gaba sai a ce idan mutum yanzu ya zo ya fito ya barar da abu ya sa kafa sai a ce wannan baya gani sai a ce wannan baya gani makawo ne kai to ai saboda ai wai idan bai aikin sa ba a sannan an addalar da idan kamar babu shi kenan ko ku ai wani abin da mutum bai ji ba a ce ah sai ka ce kurma baka ji to a idan aiki kunnan bai aikin ba to duk abin da bai aiki na wannan abu ba to an an cire shi daga cikin tsarin mai amfani to nan ma bayi idan ba su bada muhimman su ta ibada ba to an cire su daga bantai mutane ma don ba abin da yake bambanci da kai da dabba sai hankali shi kuma hankali ba abin da ya kamata ya sani sai ya san me ya kamata ya in bai sani ba fa idan bai san abin da ya kamata ya yi ba fa bai abin da ya kamata ya fa shi hankali shi ma ai ya zama kamar babu shi to ka dawo kamar dabba ke gara ma dabbar tunda ita dama haka aka yi ta ba hankalin kai kai ne kake amfani da hankalin kaga gara ita da kai to Allah ya ce ba dan ibadar ku ba da me Allah zai yi da ku me ruwansa da ku ko kuma ba dan yana kiran ku a matsayin ku yi bauta ku yi imani ba dan wannan yayi ku to to me amfanin wannan sai Allah ya ce faqad kazzabtu to gashi abinda aka yi kun dan shi yake ga hakuri shawa to gashi kun karyata kun karyata manzon nawa da na turo ku yi kiran ku akan ku yi abin da shi dai shi aka yi Allah ya ce fa sawfa yakunu lizama da sannu da sannu wannan karyata ba za ta fi a banza ba ya rasulullahi kyale ne da su da sannu wannan karyatawa za ta zama a kubar da za ta zilzirce su ba za ta rabu da su ba haka ba Allah ya kiyaye mu to alhamdulillah allazi bi ni'matihi tutimmu salihat
wannan shine karshen darasinmu na tafsiri a wannan shekara ta 1445 wanda ya daidai da miladiya ita kuma 2024 kamar yadda aka sani mun karanta surori guda hudu a wannan ainihin zaman na mun karanta suratul hajji mun karanta suratul mu'minuna mun karanta suratul nuri mun karanta suratul al-qur'an ita ce wannan kenan ta ƙarshe waɗannan surori guda hudu suna da mawu'ai da yawa waɗanda suka kunsa wanda nake ga babu laifi a ce mu ɗan tunatar da kanmu kaɗan daga cikin waɗansu mawu'an tun da a yau shine kusan sallaman mu ta wannan shekara in Allah ya yi in kuma ita ce ta dindindin ma in kuma hakan ya yi shi ma muna godiya da damar da ya bamu muka yi abin da muka yi a mawuzu'an da suka tattauna suna da yawa amma muhimmai dai waɗanda ya kamata bai kamata kada mu fasa kallon su kowane lokaci a zukatanmu ba shine mawuzu'i na tauhidi waɗannan surorin guda hudu kowace ba wanda bata tattauna tauhidi ba yanda bawa gamsuwarsa da kaɗaituwarsa ga Allah za ta tsaya mun karanta wannan sannan mun karanta babobi na abin da ya shafi ɓangaren abin da ya shafi nubuwa abin da ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan surorin guda hudu sun ba mu gudunmuwa da za mu samu kanmu a cikin ƙaruwa wurin bin annabi da kan annabi sannan mun karanta cikin waɗannan surori guda hudu ɓangaren abin da ya shafi hukunce-hukunce daga hukuncin zarka a zina hukuncin azafi da makamantansu sannan na mun karanta ɓangaren abin da ya shafi wato ladabtarwa da kiran bayi a kan sufantu da wasu sifofi da ya kamata su sufantu da shi kamar yadda yanzu ma muka ƙare da wannan cikin ƙarshen suratul furqan to ina ga waɗannan kadai shine zan ɗauki ɗan abu ɗaya ɗaya ko biyu biyu a ciki wanda zan tunatar da mu su dan da tauhidi mun ji Allah inda yake faɗa huwan ladzi huwan ladzi huwan ladzi huwan ladzi aslan riyaha huwan ladzi ja'ala lakum al-layla wan nahara khilfatan huwan ladzi marada al-bahrayn wannan duk waɗannan cikin surorin suka zo ni ne wanda na haɗa kogi guda biyu ga ɗaya ga ɗaya ɗaya bai shiga ɗayan ba ɗayan ma bai shiga ɗayan ba ko ba wani abu bane ake gani da ya tsari sai kudura ta Allah duk nan yana son bawa ya kalli Allah da kudura irin tasa da kuma ni'ima da Allah ya wa bawa haka nan mun karanta wuraren da waɗanda ma ba su yarda da Allah ba Allah na cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun to ka tambaye su ba ba su yarda da ni ba to ƙasa ta waye waye kin fudata in sun san wanda yake fada ta bani ba su fada Allah ce sai quluna lillah ba su da magana sai su ce ni nayi Allah ya sake cewa ka tambaye su qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim waye ubangijin sammai guda bakwai ubangijin al'arshi mai girma Allah ya ce ba su da amsa sai guda daya sai quluna lillah sai ce Allah ne Allah ya sake cewa ka gaya musu قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار ولا يجار عليه إن كنتم كتشي waye wanda mallakar mulki na sammai da ƙasa yake a hannunsa in ba ni ba waye wanda yujiru shi in ya ga dama ya tsere ko waye ya doso ka shi zai ya tsere da kai ne wala yujaru alaihi shi ko ba a iya tserar da mutum iya kama mutum waye in ba shi in ba shi ba to wannan fa duk waɗannan surorin da suke gaya mana yadda za ka gyara tauhidin bawa ta yadda bawa zai tsaya kyam ya gane ba mai yi sai Allah a ciki mun ji inda ake kora bayi zuwa tawakkali inda Allah yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuru wallahi sai na taimaki wanda ya taimake ni wanda ya tsaya gare ni Allah ya rantsa ce wallahi sai na taimake tsaya kawai bawa na Allah ashe gargar da kake gani kai ma a gargar din kake duk abin da ka gani to baka tsaya daidai bane ba kuma mun ji inda Allah yake kafa kusa ga waɗanda yake ganin wasu na iya yi musu wani abu Allah ya ce man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda na wulakantar ba mai girma shi in ba ni ba wallahi waɗannan ayoyin ɗan uwa duk mun biyo muna da tuna junan mu ne da ya kamata ya ce mu nuzunce su a cikin zukatan mu wannan bangaren tauhidi mun ji irin waɗannan sannan bangaren abin da ya shafi annabi Muhammad su ma waɗannan ayoyi guda hudu lallai sun ciyar da mu sun shayar da mu da abin da za mu ga girman annabi Muhammadu wanda babu wanda ya kai wannan girman ba shi mun ji tabarakan da zai nazara Qur'an ala Allah ya kira annabi cikakken bawa mutulaki mubahari babu wanda aka kira shi a Qur'ani da itlaqi da ibhami sai annabi Muhammad kowane bawa ne ko dai a itlaqin ba ibham ko a ibhamu ba itlaqi amma shi mutlaki ne mubhami wato a ce sunan abdu kuma shi ne sunan annabi muhammadu a babu wanda aka gaya wani duk wanda aka ce masa sunansa bawan Allah to sai a faɗi shi sunan bawan Allah amma shi annabi muhammadu an ban masa sunan abdu shi ne sunansa ba sai an faɗi masa wani sunan ba shi ne abdu shi ne muhammadu kuma haka ai idlaki kuma ai ibhami sai manzon Allah wannan mun ji wannan sannan mun ji inda ubangiji subhanahu wata'ala yake girmama annabi a aikinsa annabi aikin da ya zo yi Allah yana cewa aikin da ka zo yi ka yi sauran kuma ba naka bane ban mun amma kai naka baka da wata mata aka zuwa inda baka saka kafa ka bayar sunan Allah qul atiullaha wa atiur rasul Allah ya ce fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hum wa alaykum ma hum yace Allah yace ce ne musu su bi Allah su bi manzon Allah fa in tawallau idan suka bada baya suka kibin Allah ko suka kibin ka ya rasulullahi to ka ce fa inna ma alai alaihi ma hum min shi ba wannan nawa annabi Muhammadu akwai abin da muka daura masa nasa to shi ya bayar wa alaikum ma hum min ku ku abin da muka daura muku biyayya ba ku yi ba to ku mun haɗu da ku kai kuma kayi shi sai ce ma Allah rasuli illa balagul mubin Allah yana ɗaukaka aikin annabi ne anan ba a gane ba ma a gane cewa ya ba da aikin sa shi da aka zo da ya zo dan shi wanda ya rage waɗanda su aka kira su zuwa su aiki din su ne in ba su ba su ma za a haɗu da abin da za su haɗu da shi to wannan bangaren wannan sannan bi a bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji inda Allah yake lallashin sa kala kala ma wannan gajira in ya ce ya kai ƙarar cewa ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah mutane na sun karɓa qur'anin nan Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ita yi hakuri ya annabin Allah kai hakuri dan ba su karɓi qur'ani ba suna maka kiyayya haka muka sa wa sauran annabawa duk makiya kamar yadda muka sa maka kuma kai ne limamin annabawan yi hakuri da abin da ka faɗi da shi haka Allah ke taba wa Allah sun ce ba za mu karɓi addini ka ba annabi Muhammadu dan kana zuwa kasuwa kana cin abinci Allah ya ce a'a ai ma an sanna min qablika illa rijalan yuha ilayhi ko a wa ma an sanna min qablika min al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba mu aiko to da take cewa kana cin abinci ka daina cin abinci da kai annabi ne ko ka daina shiga kasuwa to da annabin da na aiko tun da kan annabi adamu har zuwa kanka ba annabin da na aiko baya cin abinci baya zuwa kasuwa sau kakawa ban karbi da su wannan kalmar kawai suna faɗarta ne kawai sun rasa abin da za su gaya maka to haka dai annabi Allah ya sanar lafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi to a gaba kuma sai Allah ya ladabtar da ba kafirai ba nan duk da kafirai ake Allah ya ladabtar da su muminan kai wanda suka fi kowa imani a doron ƙasa su Allah yake ladabtarwa akan su yi biyayya extra wadda ta wuce wadda suke yi ga annabi Muhammad ga sunan ayoyi guda biyu da suka cika suratul nur innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا kaga muminai waɗanda suka yi imanin da Allah cikakke da manzon Allah imani cikakke idan suka tare da manzon Allah ya kira su kan wani lamari muhimmi ba sa motsawa nan da nan sai sun ce za mu ɗan ya rasulullahi Allah ya ce kaga wanda suke cewa suna da uzuri din nan za su fita to su ne masu imani da Allah da manzon Allah to aka sun su ba sahabbai ne amma mutum ba su nemi uzurin annabi in za su tashi ba an tuke musu kamalar imanin nasu ba la daftawa ba ce wannan kuma a ƙarshe Allah yake cewa annabi Muhammad sallama idan sun nemi izinin ka kai izini da wanda ga wanda ka so duk wanda ka so kai masa izini kai wanda baka so kuma kanka yi to wanda kai wa izinin ma ka nemi gafara ta Allah dan ya takaita akan haƙƙinka wani uzuri gare shi yana gaban ka ustaghfir lahum Allah wannan ladabtawa ce haka nan Allah ya sake ladabtar da su a jere a ayoyin suke a cikin ƙarshen suratul nur cewa ku muminai kar ku sake kiran manzon Allah da suna irin yadda kuke kiran kawunanku ku ce ya rasulallah ya habiballah ya khaira khalqillah kar ku ce ya muhammad kai ko abal azmi ku ce ya abal azmi dan kuna kiran kanku da sunan an abin ya kuma kar ku gaya masa ku kira shi da sunan take kamar Allah yana cewa irin sunan da kuka ji ina ina kira da shi alqur'ani ku kira shi haka ni ma na kira shi haka bare ku can Allah bai taba cewa ya a cikin annabi ya zama annabi Muhammad zai kira ba ya kira shi da sunansa sai dai da sunan ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan mudaththir to wannan ladabtarwa ne ga sahabbai gare mu mu ma gaba idan za ka faɗi sunan annabi Muhammad in dai shi kake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lura nutsu ya za ka faɗa sannan ya fito ba wasu can aka ladabtar ba har da kai to haka kuma ya ladabtar dai tun da shi wannan la ta ja'alu du'a ar-rasul kina ainihin mazdari da ya shiga da fa'ili ko wa uli ya ladabtar da cewa duk wanda annabi ya kira shi to ba shi da uzuri kawai sai ya karba ajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum dole ku ansa wa Allah manzon Allah kai ko sallah kake annabi ya ce wani ya kace na'am eh kuma ya ce cigaban sadaka ka ce to alhamdulillah rabbil alamin ka cigaba da sallah ya tabbata a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikin sahabbai yana sallah annabi ya zo wucewa sai ya kira shi ya ji ba bai ji ba amma sai annabi ya wuce ya zauna sai bai ansa ba saboda shi ya san a sallah ba a magana to bai san banda annabi ba saboda haka sai da ya gama sallah yayi ta da sauri ya gama yaje yace gani ya rasulullahi yace me ya hada ka lokacin da kira ka ka amsa sai ce ai ina sallah ne ya rasulullahi sai ce baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi war rasul lir rasul idza da'akum ba ku amsa wa Allah ku amsa wa manzo Allah in ya kira ku an faɗi lokaci banda wani lokaci an gane ya kai girma da kyau su daga Allah ya nadartar da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan ayoyi da muka ji gaba ɗaya sannan a ƙarshen ƙarshe sannan Allah ya fuskantar da muminai akan fuskantu kan su wadatu da sunansu kawai na musulmai saboda kana sallah biyar kana azumin ramadana wannan in ya zo kana hajji kana ma zakkar ka je kuma kana ainihin bayan kashe da la'ilaha illallah biyar din da kana tsaye a kansu Allah na kiran ka cewa akwai wasu siffofin waɗanda ya kamata ka hausu bayan waɗannan dan ka zama mai wani taken daban yanzu waɗanda suka haɗa wannan siffofin na ƙabilar da muka faɗa bayan cewa su musulmai ne bayan cewa su mu'mine ne sunan su ibadu rahmani suna da wata sifar da Allah ya ba su saboda abin da ya kirga wanda suka yi haka Allah ya kira mu ne kad ablaha nuna sai siffar da sifofi guda shida nan ma yace ba wanda zai zama kamili a imani sai ne rabo sai wanda ya cika waɗannan to wannan surorin da muka karanta hudu guda hudu ba da a cikin su ne muka samu waɗannan ainihin abubuwa daban daban-daban waɗanda za su ja mumini su kai shi inda ya kamata su kai shi kuma dai idan ka kirga abinda duk kuma surorin guda hudu da za a ce maka to ka yi talfisi duk surar guda hudu gaba ɗaya wani abu ta bayar guda ɗaya ita wannan surorin guda hudu gaba ɗaya sun ba da wani abu guda biyu dai waɗannan guda biyu kuma su ne arziki duk abin da aka ce aka faɗa a surorin gaba ɗaya idan baka samu wannan abubuwan guda biyu ba ba kai komai ba ko kuma baka samu komai ba idan kuma ka samu waɗannan abun guda biyu ka gama samun komai kuma a hirɗinka da ka samu ɗaya baka samu ɗayan ba shi ba shi ba baka ce komai ba sai ka haɗa su biyu su ne arziki idan ka yi arziki wallahi su ne arziki wanda ya zo duniya bai same su ba ko ya same su bai tafi da su can ba bai bar bai samu arziki ba ko kuma ya samu arziki ya bar arziki dan yanzu dukiya arziki ce sinadarin arziki sunanta ba arziki ba duk dukiya duk yawanta sunanta sinadarin arziki ka san sinadari ai hada ake da shi da wani abu a tashi wani abu ko sai da sai da shi ko to shi arziki na dukiya sinadarin samun wancan arzikin da zan faɗa ne lafiya sinadari ce ba arziki ba ce ita ma sai ta zama sinadari na wancan arziki ɗaukaka mulki kowane irin ɗaukaka ko ilimi sinadari ne shi ma ba shi ne arziki ba wallahi shi ma sinadari ne na wannan arzikin me sinadari me arzikin ne shi ne mahabbatun lahi wa rasuli san Allah da bautawa Allah san manzan Allah da bin manzan Allah su ne arziki duk wanda ya samu kuɗi bai zama ya raya masa san Allahnsa da san manzan Allahnsa ba kuɗinsa ba zama sinadarin arziki ba kuma ya zama ya gama duniya da arziki ya tafi ba san Allah ba san manzan Allah yaya ina arzikin babu komin lafiyarka in baka yi amfani da ita wajen ta karar da kai ta tabbatar da kai aka imani da Allah da san manzon Allah ba lafiyarka ba ta da amfani haka nan duk abin da kake da shi na mulki kowa kake a mulki komin ilimin ka kuma a mulki idan ba ka da san Allah da Allah baka tabbata a ciki ba babu zero malam kai ma haka yake kowa ya kai a malami ka kai dan ba'ura a karatu amma baka samu istikirari tabbata a cikin san Allah da san manzan Allah ba ba komai waɗannan surorin guda hudu gaba ɗaya uwa abinda suka kora mu kai kenan duk tauhidi da ake magana da kaza da kaza duk gaba ɗaya su tora ka akan ka kalli Allah ka ga girman ka so shi duk abinda ake ne zama akan nubuwa da menene suna kora ka ne akan ka san annabi ka san matsayinsa ka yarda da shi ka bi shi shike nan waɗannan su ne abubuwan da ake nema kuma su muka karanta a cikin waɗannan darussan namu a wawwace shi sa muka ɗan dunkule su yanda ubangiji Allah ya taimake mu ya zama wannan abu shine abin da zamu raya kuma san Allah da san annabi da tabbata a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda abu ne shine arziki to kun san arziki na duniya ma fa yana samuwa cikin sauki yanzu haka kawai kana son kai kuɗi kuma kawai sai ka sha shayi sai ka zama mai kuɗi sai ka fito ka nema sai ka jingina da wanda abin da zai baka sai ka sha wahala to haka san Allah da annabi ashe ya fi zama cewa a sha wahala wurin asali da haka in kana son wannan sai ka tsaya tsaye kuma abu guda ɗaya tak shine tushe da zai dasa maka waɗannan soyayya guda biyu me yake ka dasa a ranka ko mun ruwa ko mun zafi ko mun sanyi ina son ka Allah na sanar wallahi sai na yi abin da zai gada mun sallah ka sa tsayin daka sai ka yi ka yi niyya niyya kenan idan ka bar abin ba ka yi niyya ba baran gwadai haka to ba za ka yi aikin da zai baka ba amma in kai azama kai niyya to sai dai da ka samu sakaci a niyyarka ka dawo kan niyyarka amma dama da ita amma in baka da niyyar da azumar to ba za ka samu ba gaskiya ba niyya da azama akan kan Allah da annabi shi ke ba da kai aiki din da zai baka kan Allah da annabi niyyarka da kanka shi zai sa ka daga dare ka bacci domin kana son ka samu abin da zai baka wannan san niyyarka da azamarka shi zai sa ka ji in ka zo za ka cuci bayan Allah ka ji ba za ka iya ba don ka ga cewa kana da niyyar ka Allah ya so ka ka so shi ya zan yi wannan ba za ka yi ba yan uwa amma in baka sa wannan a ranka ba to ba zai yi ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cikin waɗanda suke da rabo a wannan rayuwa ta mu da muke ciki kuma rabon da ba mu same shi mun same shi mu bashi ba mu same shi mu tafi da shi to alhamdulillah yan uwa kafin addu'a akwai abubuwa guda uku da suka rage mana amma dukkanin su za zama matakaita na farko dai kamar yadda suke sananne kamar yadda ya tabbata a hadisi na abi dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda ya aikata muku muku kyakkyawa ku saka masa da alkhairi idan ba ku samu abin da za ku saka masa ba to ku masa addu'a ta alkhairi wannan wajibi ne ga wanda ya zo da abu kyakkyawa a masa addu'a kyakkyawa to ba mu gushe ba muna wannan wannan tafiya da kuke gani da wannan ainihin tsayuwar karatu da tsarinsa da kuke gani dukkaninsa akwai waɗanda Allah ya ba wannan makaranta da suke masu sa hannu su taimaki tsarin da su kuma abin ya yiwu to dole ne mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sakamako na alkhairi yadda suka dafa su ma Allah ya dafa musu a da na kan faɗi sunaye tun daga kan waɗanda suke masu tsare-tsare da kaza da kaza da kuma waɗanda suke tsaye da waɗanda hidimomi na tafiyar da karatun da kaza amma bana da zan faɗa ba me yasa saboda dama na faɗa ne ko a baya ɗin saboda waɗansu su yi burin ko da ba a nan ba su yi koyi da wannan yi a wani wuri na irin wannan alkhairi a baya amma yanzu abin da ta ba zan faɗa ba na farko abin da a wanda nake nema wanda za yi musu addu'ar ya mutu sakamako ya shiga cikin lamarinsu shi ya san ko suwaye kuma ya san abin da suke so to shi muke neman ubangiji Allah waɗanda suka yi hakan nan ubangiji Allah ka shiga lamarinsu Allah ka musu jagora Allah ka ƙara ƙarfafa su da abin da za su ayyuka na alkhairi fiye da wannan kuma ubangiji dukkanin waɗanda wanda ya musharaka a cikin wannan lamari ma ƙarami ko babba Allah ka kalle shi da sakamako kyakkyawa to wannan shine addu'a da za mu iya yi wanda ya neman Allah ya yi sakamako ga waɗanda ɗin suke da hannu a cikin tafiyar wannan karatu sannan abu na gaba kamar yadda aka sani muna tare da ainihin a irin wannan rana akan samu waɗansu waɗanda manya-manyan shahanan ne manya-manyan malamai ne kuma ainihin wato masu suma darussansu ne amma soyayya ta dan Allah da tarayya da ake da ita a cikin lamari na Allah yasa a irin wannan ranar sukan zo don mu tarayya da su a ciki su taya ni wannan gwamna to ina fata Allah dai a cikinsu ko da mutum biyu su ɗan yi nasiha ku yi haƙuri lokaci ne da ba sake samun irin wannan aiki kowane lokaci ba tufa mana abu albarka guda sannan muna da wata zahira akwai ainihin babban yayan mu zan ce sai dai in na faɗa haka sai inda kuma kamar na ta kaita saboda ya zama kuma kamar uba shine a ainihin mai girma alhaji bakwalani ne wanda gashi muna tare da shi akwai matakai da yake a kansa a wurinmu da yawa na ɗaya haka muka taso muka gan shi tare da iyayenmu na biyu haka suka yi tarayya da yayyenmu har gaba ɗayan duk wani wanda ake cewa wa musamman gare ni ya ƙare sai shi haka shi ne kwafi a matsayi na waɗanda suke magabatanmu waɗanda muka taso a unguwanmu tun ba mu san waye waye mu ba har muka yi waye muka yi zama yadda muka taso muka yi shekarun da muka kai yanzu ya zama kuma muke haka to muna fatan Allah ya ja mana garan su Allah kuma ya ƙara albarka a rayuwarsu Allah ya ƙara albarka a zuri'arsu in ba a manta ba shekaru a baya da yawa in an zo nan akwai wanda nake cewa sai ya cika addu'a ko kuma gashi ya ce wani abu ko dai ɗaya daga cikin yayana wanda shi nake bi ko kuma shi ma yaya to dukkanin su gaba ɗaya yanzu sun rasu babu ko ɗaya to muna fata shi da Allah ya bar mana da sauran waɗanda kan masu ma suna nan suna da tarayya da mu irin haka sai dai gwargwado ubangiji Allah ya ƙara da da da kuma ya albarka ga zuriyar su baki da ina ganin sai a ba malam shek malam nura muhammad nur arzai da dan tofa wani abu da nasiha kafin kuma ga insha Allah yana da shi ma sai ya rike mana na